من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار جمع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mara iyaka mai tarin yawa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke nan tsakiyar birnin da magaram a kuma wannan ƙasar samu ta jamhuriyar nijar a yau juma'a muna biyar ga watan ramadan haka ne? hijirar shugaban mu'adab sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 yau din yayi daidai da 15 ga watan uku shekara 2024 lissarin haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wa salam idan ba a manta ba muna cikin suratul fatas sura take magana akan sulhun hudaybiya sulhun da ya jayo buɗi ga musulunci da musulmi abin da ya jayo manya-manyan daulorin kafirai suka koma cikin musulunci saboda Allah yana da iko akan komai duk sanda Allah ya baka nasara to wannan nasarar ta tabbata insha Allah shi yasa Allah ke cewa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhurkum faman alladhi yansurkum min ba'di idan har ubangijin ku ya taimake ku ya ba ku nasara to babu wani wanda kuma ya isa ya rinjaye ku ko shi wane ne idan kuma Allah ya kaskantar da ku duk duniya ba mai daga da haka mu nemi ɗaukaka a wurin Allah mu nemi cin nasara a wurin Allah shi ke da iko akan komai sai Allah ke cewa huwa alladhi kaffa aydikum ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badani makkah min ba'da an adfarakum alayhim وكان الله بما تعملون بصيرا wallazi shine Allah ubangijin ku wannan kafa aidiyahum ankum wanda ya rike hannayen kafirai ba su fada ku ba wa aidiyakum anhum kuma ya kame hannunku ku fada ta kai yaki ba bi badani makkata sanda kuke kwazazzabai na gehen garin makka Allah ne kawai ya kare ba za a yi fada ba sai ya mai da abin sulhu kuma a ilimin Allah sulhun ne ya zama alheri ba faɗan ba saboda su kansu mutanen makka din Allah ya tsara wannan yakin ne domin da an yi shi da wasu sun mutu a cikin kafirci amma da aka ɗaga wannan yakin kuma bayan sun rayu sai Allah ya rayar da su ya mai da su musulmi kaga da an yi faɗan da su suka yi asara su suka yi asara kaga ashe akwai alkhairi cikin taimu cikin wannan kamewa da Allah ya yi bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ku rinjaye a kansu ya ɗaukaka ku ya fifita ku a kansu sai Allah ya kame hannunsu ya kame hannu wa kana Allahu bima ya'malu bima ta'maluna basira Allah ya tabbata mai gani ne masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa akwai zaratan samari dinsu yan gani kashirin kafiti da sun zazzagayo su kusan tamanin da ta kubba allah kawai ya tsare naku ba su kashe su kuma su kashe naku ba da abin ya zama fada sai allah ke cewa
wallahu bima ta'maluna basir هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba mu ya ci gaba da bamu labari na abubuwan da suka faru Allah mai girma da buwa ya yake cewa kuma ladina kafaru su mutanen makka a wannan lokacin su ne kafiran nan wanda suke sujuku suka toshe suka kare anil masjidil haram dangane da ku shiga masallacin nan mai al'umma ku je ku yi ibada ku suka kare ku sana ku shiga ai su ne dai kafirai ba wasu ba sun kare ku daga shiga masallaci mai al'umma alhalin wa antum ahqqu bihi ku ne kuka cancanta masallacin ya zamna a hannun ku domin an gina masallacin a sasin shi don abauta ma Allah shi kadai ba a gina shi bane don abota magunci da inda haka an gina masallaci an gina shi ne don ama Allah ibada ba don ama wani ko to idan aka samu wata matsala kaga ana ma wani ibada to masallaci ana a masallacin shi kawai problem ne aka samu dangane da jagororin gari ko al'ummar suke rayuwa a wannan lokacin kila su ne suke da sha'awar bautar wani ba Allah ba ya saka bautar a cikin masallaci kenan muminai na gaskiya su ne suka cancanta da shi wannan masallaci kamar yadda Allah ke faɗa a watan ayatul hutul anfali yana cewa wa ma kanu awliya'u su ba su cancanta ba su zama su waliyan wannan tsaki ko waliyan Allah in awliya'u illa al-muttaqun babu wani wanda ya cancanta zama waliyin Allah har ya zama jagoran masallaci illa da mutaquna sai dai in mai tsoron Allah shi asalin masallaci an gina shi don bautar Allah amma aka gana wani shirme a cikin shi to shirman ne ya zo daga baya in an samu dama ana iya kore shirman abar addini wannan shi ya sanya mai madakal yake cewa masallacin da aka yi kira aka bautawa Allah da ganga a cikin shi to in an zo sai an rushe masallacin a kwashe kasar a sake dauko fandasiyon sabo kuma shikenan a tsabtace masallacin a gina masallacin sabon gini a ci gaba da bautar Allah an kwashe an raba shi da duk wata kazamtar bautar gunki an gane ko da haka nan su ne suka kare ku daga shi wannan masallaci mai alhurma alhalin kuka cancanta da shi wala hadayin ma'akufan kuma suka toshe hadaya an yasila ila mahalli mahadayan nan an tsare ta wata kai inda ya cancanta a kai ta aiki a yanka ta ba wa hadha min bagayihim wa ilahihim wai da daga cikin zalimcin su da girman kai irin na kafirai da suke yi wa kana da hadai hadayar ta zamanto akwai raƙumma kusan guda saba'in da tumaki masu yawa amma dukkaninsu da su samu kaiwa inda ya cancanta a kai su ba domin hadaya akwai inda ake zuwa a yanka ta ko a ina ne amina ko nan ne wurin yanka sai a je mina a yanka to amma idan aka tsare ka baka sami isa mina ba to sai ka hadaya ka daidai inda aka tsare ka wani shine kuma abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hadayar su a inda aka tsare su Allah ya ce walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatin in ba dan ba akwai wasu mazaje mutane maza da yawa mumine a cikin garin makka da wasu tarin mata masu yawa musuma masu imani a cikin garin nan na makka lam ta'lamuhum ku ku san su ba in kun je duka suna zaune a cikin kafirai bal ma sun koye imanin su sun bayyana kafirci domin a zamanin da kafirci yake da ƙarfi imanin ne ake ɓoyewa sai kana da imani sai ka nuna kai baka da shi yanzu sai ka raka mi sai ka raka nuna tare kake da kafirai kana kare kan domin in an san kai mai imani ne za a iya abka ma za a iya cutar da kai za a iya kwace ma dukiya za a iya lalata ma kasuwanci duk wani sharri za a kulla ma to sai kai kama da kafirai komi da komi amma kana da imanin ka in ka koyi a cikin gidanka kana sallolinka to wannan shi ake yi a makka kafirai su suke da ƙarfi muminai su suke da rauni don haka ana ɓoye mu imani ne ana bayyana kafirci banban da aka zo madina musulmi suke da ƙarfi sai aka rika ɓoye kafirci ana bayyana ni imani daga baki mutum zaɓai-zaɓai in yana zance mai imani ne amma daga zuciyarsa kuma kafiri ne bai da za ka iya ka gane wannan sai yau da gobe sai za ka bayyana mashi to Allah ce in ba don waɗannan maza da mata da ba ku san su ba don kakku abuka musu da kisa kuma daga ƙarshe ya bayyana gare ku ai cikin wanda ku kashe akwai musulmi ba ta sibi kun milkun ma'arrafin sai zaman su wata wahalar yin kafara ta same ku domin ko da a cikin gari da keke da kafirai in ka zo yaƙi kai baka san da musulmi ba a ciki amma garin na kafirai ne sai da ka shiga kana kisa sai ka ga ashe akwai musulmi a cikin wanda ka kashe to dole sai an biya mi diya kaga dole sai an yi mi diya kamar yadda ayatul ali imran ta ce ko wa in kana min qaumin aduwwun aduwwakum wa min kana min qaumin aduwwan lakum wa hum mu'min fa tahriru raqabatin mu'mina idan wannan wanda ba kashe min qaumin yana cikin wasu mutane ne waɗanda su mutanen kuma makiyanku ne abokan gabanku ne shi ko musulmi ne yake tsakiya su bai hijira ba da kuka je wajen yaƙasa sai aka kashe shi don an gano an kashe shi fadiya sun ila ahali ko sai a yi ba da diya zuwa ga ahalinsa wannan shi ne abin da za ku ko a yi kafara to kaga da haka ta same ku shi yasa ubangiji sai ya kame ya hana abubuwan yaƙin ma me ya sanya Allah ya hana abuwan yakin li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha dan ya shigar da wanda ya ga dama cikin su su kafira da cikin ku ku kanku cikin rahamarsa wanda ya ga dama to bayan wannan rishin yakin mutane da dama sun musulunta wanda da asalin su kafire ne sun kuma cikin musulunci kuma musuluncin ya amfane su Allah ke ja lau tazayyu idan da za a samu rarrabewa muminai daban kafirai daban idan da an yi haka Allah ce la'azzabna alladhina kafaru minhum lalle da mun azabtar da kafirai ta hanyar yatsatsu daga cikin kafirai da mun azabtar da yawa daga cikin su ta kisa da kamu su zama bayi azaban alima azaba mai radadin gaske da Allah ya musu haka sai Allah ke cewa idza alal ladina kafaru fi قلوبهم الحمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما yace ya alal ladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya wato sai hamiya jiji da kai ganin na isa mu kabila kaza ai mu muke da wani kasan matasa da irin wannan abin ko kaga mutum yana wani buɗawa a raka cewa menene ya faru a raka cewa ba ga dan gari ne dan birni ne ai ba daga kauye bai zo su ne asalin gari wannan hamiya su ta jahiliya ai wannan su ne asalin kabila kaza hamiya ce ta jahiliya jiji da kai ne na jahiliya to a lokacin da su jahilan makka kafirai irin wannan jiji da kai din ya raka daukan su su duk duniya waye sai nuna musu shi wani ne waye sai musu kara bu mushi ba kan itace duk wanda ka gaina irin wannan abin to jahili ne hamiyatar jahiliya فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين shi kuma Allah sai ya saukar da nutsuwa da kwanciyar hankali ga manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma mu'minan da suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alzamahum bi kalimati taqwa Allah ya zillizunta musu kalma ta tsoron Allah ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa kanu a hatta biha wa ahalaha daman su suka yi cancanta da ita kuma su ne ma'abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima lalle ubangiji ya tabbata ga dukkanin komi mai yawan sani ne babu wani abin da Allah ba da cikakken sani game da shi sai Allah ke cewa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون نعم.
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
Allah ce laqad haqiqa sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya gaskanta wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mafarkin da yayi gaskiya ne me ya annabi ya mafarki annabi ya yi mafarki ne la tadkhulunna al masjid al harama za ku shiga garin makka ana ana nihin masjid al harama garin na makka gaba daya za ku shiga cikin shi ne insha Allah in Allah ya yarda amini na kuna amintattu ba tare da jin tsoron komai ba ku je ku yi ibada ku ta umara ku ƙari muhalliki na rukusakun in kun gama ku je ku yi aski ku aske kawunan ku kwalkwabo wa mu kasiri da ko kuma a muku aski irin na makana wanda ake ragewa shine ake ce ma saisaye ko ko je kwalkwabo ko saisaye ana yin aski kwalkwabo idan an yi umara ko aikin haji ana kuma iya tsaitsaye to an yi yawan yin kwalkwabo a aikin haji a aikin umara kuma sai a rage gashi to za ku shiga masallaci wannan garin makka kuna amintattu wannan alƙawari na Allah gaskiya ne kuma Allah ya cika ma annabi shi wannan wannan mawarki na shi to wannan da aka zo aka yi sulhun hudaybiya bayan manzo Allah ya ga musu ga abinda ne mawliki za mu shiga makka kuma yanzu sun zo shiga garin makka sai aka mayar da su aka yi sulhu cewa sai baki sai munafikai da masu shakka ya suke cewa to ina alƙawarin da annabi ya mana cewa ya yi mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne to aka yi ba mu shiga ba sai wani tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce to na gaya muku a wannan shekarar za mu shiga ai dai na ce muku Allah ya muna alƙawalin za mu shiga to yanzu kun ga mun rasu ba mu shiga ba kuma ni ban ce muku bana bane ko baɗi ko baɗi wadda amma dai Allah da ya ce za mu shiga bai gaya mini shekara ba kuma na san za mu shiga kuma haka aka zo aka shiga ɗin an gane ko la ta khafu na ba ku jin tsoron komai fa alima malam ta'alamu Allah ya san abin da ku ku sani ba shi ya sa ya jinkirta wannan shekara aka yi sulhu akwai hikima ta Allah faja'ala min duni zalika fatahan qariba sai ubangiji ya sanya fatahan qariban wani buɗi na kusa bayan wannan sulhu da ya faru Allah ya kawo wani babban buɗi aka samu khaybara aka samu shigowar mutane da yawa cikin musulunci aka samu buɗewar manyan garuruwa wanda ba ma makka ba wanda da ba sa ƙarƙashin musulunci sai Allah ke cewa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
هو الذي شي الله شيني الذي أرسل رسوله wanda ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a ita ce Qur'ani wanda kuma cikin ƙur'ani yake da addinin musulunci wa dinil haq da addinin gaske addinin da babu wasa ba wargi a cikin shi ba a takuda shi da komai na ƙarya ba ai bil ilmin nafi'i wal amalin salih Allah ya aiko annabi da ilimi mai yawa mai amfani wal amalin salih da kuma aiki managarci fa inna shari'ata domin ita shari'ar musulunci tashtabilu ala shay'aini ta kunshi waɗannan ababen guda biyu ilimin wa amalun shari'a ta kamshi ilimi ta kunshi aiki fal ilmu shar'i shi ilimin shari'a sahihun abu ne ingantacce wal amalu shar'i shi kuma aikin da shari'a ta bada umarnin ayi wato makabulin shi kuma abin karɓa ne an gane ko dukkaninsu an ba da labarinsu gaba ɗaya gaskiya ne kuma yaɗuwarsu gaskiya ne wannan wanzuwarsu a duniya kuma gaskiya ne shine adalci Allah ya yi haka ne li yuzhirahu ala dini kulli domin Allah ya ɗaukaka wannan addini ya rinjayar da shi ala dini akan dukkanin al'adiyani ai ala ahadi ala ahli jami'al adyan akan dukkanin ma'abuta wani addinai min sa'ir al ardi daga dukkanin ma'abuta duniya kaf min al ajami wal arab daga larabawa da sauran yaren duniya an gane ko ubangiji waɗannan mutanen na duniya gaba daya mulhidansu da mushrikansu wato kangararinsu da sauran kowane irin nau'i nau'i na kafirci Allah zai ɗaukaka addinin musulunci a kan shi wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama shi ne mai shaidu akan haka annahu cewa rasuluhu manzon Allah shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi wa huwa nasiruhu kuma Allah shi ne mai taimakon shi wa huwa wallahu subhanahu wata'ala shi Allah wanda sarki ya tabbata a mulkin shi kuma ya ɗaukaka a'alamu shine wanda yake kowa sanin abin da yake shine daidai duk wanda ba Allah ba ba masani bane Allah shine masani in ka kasanta kowa da Allah jahili in ka kasanta kowa da Allah mabukaci ne Allah shine mawadaci Allah shine mai ilimi sai Allah ke cewa محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم na'am تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع خرج شطاه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah ya ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzan Allah ne da gaske haƙƙan bila shar tabbas ba shakka wala raibun ba wani kokonto annabi Muhammadu annabin Allah ne manzan Allah ne kamar yadda yake cewa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin lalle kai manzona ne daga cikin manzanni ala siratal mustaqim kana kan shiriya addini ma- na gaske shine tsayayyen addini anan ma sai ce Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammadu manzo ne na Allah na gaskiya bila shakkun babu ta shakka mala yake cewa haza mubtada wannan mubtada ne a ce muhammadun rasulullah wa khabaruhu khabar din wannan mubtada din wa huwa shine mushtamilun ala kulli wasfin jamil shine wanda ya kumshi dukkanin wata siffa mai kyau summa sana bi sana'i ala sahaba sannan sai Allah ya yabo da yabo kyakkyawa akan sahabban annabi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayansu bayan ya tabbatar da manzanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine wuri na hudu da Allah ya kama sunan annabi Muhammad da alqur'ani a ce Muhammadu wuri hudu rakani daga wa ma Muhammadun illa rasulun qad وما khalat محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Mm.
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم sai ma kana Muhammadin ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين kaji wuri nabi sai wallazina amanu bima والذين آمنوا unzila ala بما Muhammadin أنزل على محمد وهو الحق من ربهم wuri na uku na hudu sai wannan nan ne kadai a ƙur'ani Allah ya ambaci sunan annabi Muhammad to bayan ya tabbatar da mu cewa annabi Muhammadu annabin Allah ne ba shakka a haka sai Allah yake yaban sahabbai da suka yi zamani gaba da gaba suka karbi ilimi madarashi a wurin mai shi makarantar da babu irinta makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya karatu a gaban annabi Muhammad duk duniya shine ya fi kowa babban malami shi ya fi kowa yin karatu a makaranta babba ba haka ne jama'a saboda ya yi karatu a wurin babba kuma ya fi kowa ilimi kamar yadda annabin ya fi kowa gane ba sai ce wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi a zamanin gasu da rai annabi da rai kuma suna tare da shi cikin addinin musulunci cikin imani Allah ce ga su basu ashidda'u alal kufari masu tsananta makafirai ne ruhama ubainahum kuma masu tausayi ne da rangwame a tsakankanin kamar yadda Allah yake faɗa a sutul ma'ida fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina المؤمنين عزة على الكافرين Allah yana gaya ma musulmi ya kuma su imani man yarkar da minkun duk wanda ya ridda daga cikin ku an dinihi daga addinin shi ya bari to bai cuci kowa ba kan shi ya cuta me ya sanya saboda fasaufa ya ati Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane sai zo da su nikira domin girmama al'amarin su bai ce ba mutanen nan sai ce irin wasu mutane masu girman daraja masu yawan imani su waɗannan mutane ga siffar da Allah ya ba su sai ce yuhibbuhum shi Allah yana son su shi da kanshi Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah ashe siffa Allah akwai so a cikin ta ko Allah yana so Allah yana ki ana kuma son Allah kuma ana samun wanda yake Allah wani shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a Allah yana soyayya ya so wanda ya so addini shi yana son wanda ya imani da shi yana son wanda ya imani da annabi shi Allah yana kin kafirai to cewa Allah baya son kafirai to Allah kenan yana son mu'minai kaga anan Allah da kanshi yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su kuma su ma suna son shi azillatin alal mu'minina masu ƙanƙantar da kai ne wannan zilla ba ta wulaƙantuwa ba ce ta nuna tawali'u da ladabi da tausayi da ƙauna da nuna kana da karama da daraja za ga kowane mumini da ɗan uwanshi mumini yana mai tawali'u babban mutum sai ka ga yana girmama wanda bai kai shi ba daraja idan aka ce wannan mai imani sai ga ya ba shi daraja to irin waɗannan girmamawa din ita ce Allah yake nihi azillatin ba kaskanci irin na wulakanta ba amma a izzatin izza kuma a nan ba ta ɗaukaka ba ana nihin masu nuna kaushin hali masu nuna ƙyama da fushi ga kafirai wannan shi ya tabbata duk mutumin da bai nuna ma kafirai fa izza ya nuna ma kafirai kankantar da kai ga kafirai kawai don ya samu abin duniya to ya tona maka shi asiri ya ci mutuncin musulunci malamai suka ce to ya lalace a babin alwala uwal bara shi yasa a musulunci akwai babi a aqida ce alwala'u wal bara'u wato kauna da su ba ka da izinin ka kaunaci wanda duk ka ga dama sai wanda shari'a ta baka izinin ka kaunace shi ba ka da izinin ka ɗaura gaba da mutane haka kawai sai in shari'a ta baka izinin ka kyamaci wani karka so shi idan mutum ba Allah bane yace ka ki shi to bai kamata ba ka ki shi shi yasa aka haramta kowace irin gaba amma aka halatta a yi gaba da kafirai da yahudawa da alimta shekaru an gane ko da haka a izzatin adal kafirina يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كما ذات رنقين جهادي دن دغا الدين الله ولا يخافون لومة لائم كما باسا جن tsoron zargin kowane irin mai zargi me zaka ce ma irin me zaka gaya musu wallahi ba su damu da kai wajen baka bakin baka ma cikin gaban su ba su damu da kai ba ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan ko Allah ya maida ka mai irin wannan siffa kana san Allah Allah yana san ka kana yin kokari baka shakka komai to wata falala ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah kuma ya maye rokin falala ne alimin kuma masani ne ga inda ya dace sa falala shi malaki ya wa hadhihi sifatu wa hadhihi sifatul mu'minina wannan ita ce siffan mumini an ya kuna ya kasance ahaduhum shadidan mai tsananin nuna ƙarfi ne mai tsananin nuna kyamale alal kuffari akan kafirai rahiman barran sannan shi mai jin tausayi ne mai da'a ne bil akhyari ga zababbun bayan Allah su ne muminai su ne musulmi wannan yana girmama su yana wannan dinsu yana wato yana daga musu kafa yana nuna musu su wani wata tsiya ne a doron ƙasa a yayin da yake nuna ma kafiri ba bakin komi yake ba a bayan ƙasa a doron ƙasa kai ba ka da wani matsayi kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yadunakum min al-kuffari wal yajidu fikum gilza ku yaki waɗannan da suke kusa da ku na kafirai kuma su samu tsanantawa a wajen ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masalil mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tadaa lahu sa'irul jasadi fil umma was-sahar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa misalin mu'mini yadda mu'mini yake cikin tausayawa da rangwamtawa da kuma jin kai a tsakankanin musulmi da ɗan uwanshi musulmi sai Allah ya hima zalaka ta ka masalli jasadil wahid kai ka ce gangan jiki guda ɗaya ce idashtaka minhu udwan idan an samu wata gaba a cikin gangan jikin ka tana rishin lafiya to sauran gangan jiki ma tada'a lahu sa'irul jasadi sauran gangan jiki su kuma hesu cirata bil humma da zazzabi wasahar da daukan zafin jiki jiki gaba ɗaya sai ya rude ba a iya barci saboda wani sashe ya samu matsala ko ina kuma ya nuna akwai matsala sai an gyara waccan matsala shi zai zama lafiya ba haka jikin dan adam yake ba manzo Allah sake kamanta mu'mini da al-mu'minu lil mu'min mu'mini game da dan uwan shi mu'mini kalbuniyan kamar gini ne ya shuddu ba'aduhu ba'adan sashen gini ne yake taimaka ma sashe a yi ƙarfi bangon gabas shi ya taimaki bangon yamma shi ya taimaki bangon arewa shi ya taimaki bangon kudu shi kuma na bangon na kudu shi ya taimaka ma sauran 'yan uwanshi na yamma da na arewa da na gabas shi ma na yamma shi yake taimaka ma 'yan uwanshi na arewa na gabas na kudu idan da ɗaya bangon cikin hudun zai kece ya tsage ya kare a ƙi gyara shi sauran bangayen ma guda uku su ma za su mishi biyayya su lalace su tsaye amma in an gyara shi sai su tsaya daidai to haka ake so mumine su kasance tsakankanin su an gane ko wa shabbaka sallallahu alaihi wa sallama bi asabihi sai manzo Allah ya nuni da ɗan yatsotsin shi haka ya gama su ɗaya tare suke da ɗaya haka ake daidai da daidai mumine ana so mumini ya zamanto kamar mudubin dan uwan shi ne mai kare mutuncin dan uwan shi ne mai kare jinin dan uwan shi ne ana so kai ka kare jinin waninka duk wani musulmi ka kare jinin shi shi ma an dora mishi kare jinin duk wani musulmi to sai zaman duk rayukan al'umma ya samu kariya mutuncin su ya samu kariya dukiyarsu ta samu kariya ba wai iya wani sashen su ne ke da tsaro ba wani sashen su ba shi da tsaro kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta ala ku saurara inna amwalakum wa a'radikum wa dima'ukum haramun alaikum jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a karan kanku wani ya taba ma wani ka hurmati yaumikum hadha fi shaharikum hadha fi baladi fi baladikum hadha kamar haramcin wannan wini na ku na ranar idin layya sallallayya ko na sallar ranar arfa kamar haramcin wannan wata mai alhurma kamar haramcin wannan gari mai alhurma haka jinin musulmi yake haramun ne babu abin da yake mai haɗari wanda Allah baya yahewa irin a rinka zubi da ginanan musulmi ba gaira ba dalili domin jinin musulmi daraja shi ya hi ɗakin ka'aba daraja kun ga dai ɗakin Allah yana da daraja ko yana da kima to daga kashe musulmi ɗaya gara ka je ka rushe ka'aba zinihin da za ka samu wajen kisan musulmi ɗaya bai kai ba zinihin da za ka ɗauka wajen rushe ka'aba idan ko musulmi ko mun karanta shi ko mun zaman shi yaro ya yi ka'aba daraja ashe jinin mumini yana da yana daraja to babu wani gari a duniya da za a halatta zub da gina nan musulmi sai Allah ya jarrabu wannan ƙasa ko na al'umma da musiba ba zai yi ba a rinka karkashe bayin Allah bila adadin hurum a yi ta wasa da hankalinsu ana siyasantar da abin da gina na mutane ake siyasa yanzu ku duba wancan satin muna agadi wato sheik musa yusuf asadi suna yake tura mini wani bidiyo ya kuma kira ni muka yi wata magana ake ce mini malam kaga irin abin da kake mana magana gashi ya bayyana muna faɗa cewa irin abubuwan da ake cewa a yin nan ba gaskiya ba ne ba a ware wata ƙabila a yanke mata hukunci bai yi ba ko ta yi laifi ba a cewa duk inda a ga ɗan ƙabila a kashe shi wannan jahiliya ce kamar yadda a najeriya aka ware fulani ake kisa su wannan abin bai dace da addini ba bai dace da hankali ba babu wani abin da ya yi daidai da wannan illa rishe hankali a ce kawai da bihilla ce ya zo ko a mota aka tsaye da aka da bihilla ce ya azaro shi a yanka wannan da Allah wani hankali ne to sannan dan girman Allah kowace ƙasa tana da sojoji tana da wannan jandarmomi tana da gar tana da polis haka ne tana da duwa tana da oza kore duk waɗannan jami'an tsaro ne ɗaukansa ake tun suna yara a kai su a yi musu horo na musamman na wannan aikin a yi tirenin dinsu za a ga wani ya yi tirenin ya kai har general da hara polis akwai general ko a jandarmomi akwai general akwai wannan general mashar ne babu ko a jandarmomi akwai amma akwai general haka a soja akwai general akwai marshal to da aka yi mutane a ba su wannan horon a ba su kayan yaƙi iri-iri a kai su ƙasashen duniya a koya musu yaƙin a koya musu yadda duk ake yaƙi waɗannan mutanen su gagara yaƙar wata al'umma sai a ɗauki samarin gari a je a ba su ɗan wani horo biri-biri-biri wata biyu zuwa uku a ce su je su yi aikin da soja suka gaza anya wannan zancen da gaske ne wala ba gaskiya ba ne duk abin da ya yi ƙarfin soja to wallahi ya yi ƙarfin ɗan sa kai ai ko a garin karin magana ne hausa ke cewa tiki sa dan agaji da ya gaggawar soja ya ce tiki sa wurin nan manya sun kai ƙasa to bari in yi sauƙi in ɓace in bar wurin nan in dai an gaggawar soja to ba gawar dan agaji za ta yi wuya gawar dan banga za ta daɗe dan banga zai ci nasara a inda soja ya gaba to dan Allah in ka hudda harkar siyasar demokuraɗiyya da an raina ma mutane wani yaya za a ce abin da janarori da kumandodi na soja suka gasa wai a ɗauki wasu mutane kuma sai a ɗauka a ƙabila ɗaya zallar hausawa kuma dama hausawan nan suna faɗa da fulani a ba su makami a ce an ba su tsaro na al'umma da fulanin da wanda ba fulanin ba ana kuma faɗa da kankanin hausawa da fulanin a ɗauki su hausawan zalla a ba su makamai a ce kuma an ba su tsaro da Allah an shirya gaskiya ko an shirya bata an shirya wannan banda to sai yake ce mini gashi abin da ya faru babban limamin masallacin mada mada wani ƙauye ne kusa da kusau kamar yadda kanya take da jama'a ai kan ya gari ne mai zaman kan shi ka sun ba su haɗu da magaran ba ko amma yanzu sun haɗe kan ya tana nan a kan ya ka amma ta shiga ina to ma da tana nan amma da ta kamar da yadda damba tana nan a dambarta amma ta shiga mu da kusau to shi wannan mala abubakar haka limami ne na masallacin juma'a a wannan garin sama da shekara 20 sannan shi da shugaban majalisar malamai na ahalin sunna na gusau kalgamin kamar a ce kwamitin irban ta gusau ta garin gusau babban birnin zamfara shi ne shugaba yana ya zo na alwallar sallar da asar yana tare da ɗalibai ana karatu sai waɗannan mutanen 'yan sa kai suka zo suka ce malam zo da Allah muna san ganinka ya ɗauka wata matsala ce ta ilimi za a warware musu sai suka tafi da shi ana tafiya ana hira ana dariya gaban jama'a ana gaisawa ba ma wanda ya ka aka bayan minti kaɗan da aka da suka fita bayan gari sai suka kada shi suka sa wuka suka mishi yankan rago har hoton yankan yana nan cikin wayata shi ma da musa yusuf a tattun da shi tura mai yake cin gaggaga abin da ke faruwa idan malamai masu wa'azi limamai za a je a tarda su a yanka su don ƙabilarsu tsakaninka da Allah wannan ƙasa tana shirye ta zanna lafiya ya zama mai jahiliya to kaga jinin musulmi ya zama mai abun wasa a demokuraɗiyya da an zo an kashe mutane za ce za a kawo kwamitin bincike to da an ce an kawo wannan kwamitin na bincike an kare da kuke da har abada ba an gano ba dan ba za ku san har abada sai a ce bincike ake in kun tambaya bincike ake in kun tambaya bincike ake haka abin da ya shasha ce shi yasa al'umma ba za su zamna lafiya ba Allah tsare mun demokradiyya sai Allah ke cewa anan sai ci gaba da bada siffofin su yake ta tarahum ruk'an sujjadan ko za ka ga su sahabbai wasafahum bi kasratil amali wa kasratis salati wa hiya alkhairul a'mal sai Allah ya siffanta sahabbai da yawan akata aiki yawan aikata aiki na alkhairi yawan aikata sallah saboda ita ce mafi alkhairin aiki wa wasafahum bil ikhlas fiha kuma ya siffanta su da tsarkake Allah a cikin sallah lillahi suna yin sallan nan dan Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an gane ko yake cewa tarahum ruk'an sujjadan za ga suna masu sujjada suna sallah shine ruk'an sujjada suna masu sallah yabtaguna fadlan min Allah wa rizwana suna neman yarda Allah ne da fadalar Allah ba dan komai ba suke wannan sallan sai dan su sami yarda Allah ita kuma yarda Allah daman ita ce abu mafi girma game da aljanna ta yi aljanna daraja shi yasa a cikin rutul wannan bara'a yake cewa wa rudwanin min Allah akbar yardar Allah a cikin aljanna akbaru min aljanna ta yi aljanna daraja ta yi aljanna girma sai Allah ke cewa simahum fi wujuhihim alamun da suke da shi a cikin huskokinsu ai simahum fi wujuhihim ya'ani Allah ya ambaci wannan shine sufatu ba wai wannan taban da ake na sallah ba shi ake nufi ba ka san akwai wani idan mutum mai sallah za ga akwai wani tabo a nan din shi ko wani yana yi wani bai yi wani hey sai yawan sallah amma ba za ka ga wannan ba to karka dauka in an ce simahum fi wujuhihim min asr sujud alamun sujada shine za ka ganshi a goshin su ka dauka wannan taban ake yi a'a shi wannan tabo wani abu ne da Allah yake ma wani bai ma wani to shi din mai sallah fuskar shi ta sha bamban da huskar da ba a sallar ita duk huskar da ake yi ma Allah sujada da ita wala za ga shekinta da annashuwa dinta da kyalkyalinta ya sha bamban da huskar da za a yi murtuka abauta ma wani ba Allah ba a dankari giya a je a yi kwanci ba za ka gama wannan hukkar ba za ka ga kyalli da sheki ko mutumin ba shi da kyau amma za ka gani in yi yana mulmishi yana kyalli yana sheki wallahi zai rika birgi ka gashi a sabbabin shi ba wani kwararren mai kyau bane ba cikakken mai kyau bane amma duk da haka amma kuma yana ba da sha'awa wannan shine siffar da Allah ya siffanta su an gane ko fi wuyu min asar sujud yace zalika masaluhum fit tawrati wannan shine misalin sahabban annabi a cikin at-taura wa masalahum fil injili misalin su kuma a cikin injila ta annabi Isa shi kuma menene misalin su kadar in akhraja shada'ahu misalin su a cikin injila kamar wata shirka ce da aka shirka akhraja sai ta fito shada'ahu sai zangarniya daya idan shirka ta hutu ba za ga wani sharɗe ƙwaya ɗaya ba ne da Allah yanzu sharɗin hatsi sharɗin gyaɗa zangarniyar alkama zangarniyar dawa zangarniyar wake in ta fito yaro ɗan ƙarami idan ya shiga zai iya sa hannu ya cire ta ba wahala ko ba zai iya ba wani shine misalin sahabban annabi a cikin injila za su fara da rauni mutum ɗaya zai iya rike su gaba ɗayansu ya mutu dukan kiya amma ana kwana ana tashi kuma sai su buwayi duniya shi ne ka zari'in akhara ya shaɗa abu fa'adara fastagalaza ko? fa'adara da ya huto sai ya fara ƙarfi fastagalaza ya yi kabri idan ka shimka itace sanda ya fito mangwara ne a lemu ne maɗaci ne rimi ne idan ya fito za ka gan shi sharne ɗaya sai ka iya cire shi yaro ba zai cire mashi amma idan da za ka bar shi shekaru suka kai goma zuwa ashirin ya girma ya zama itaci ba yaro ba ko kai aka ba gatari aka ce tare wannan itan zai ranka ya ɓaci ba a lokaci guda ba wani ma ba zai iya sarewa ba sai ya nemo mai sarewa da ya saba ya sare mishi ya yi ƙarfi ko bai yi ƙarfi ba yanzu aka ce ka kama shi ka tuke shi duk gidan ku sun iya tuke su ku tari zuriya ku kaf kun ka kun ya tuke shi da ƙarfin tsiya wallahi dai ku saga tare kaɗan kaɗan kuna tsara kuna tona kuna tsara da kyar a wasu 'yan shekaru su wannan wannan shine fastagalaza sai suka yi kabri suka yi ƙarfi fastawa suka cika wannan shirka ta cika ala suqihi akan asalin shi ya ajiye gindi ya ajiye asali mai karfi ya ujubu zurra'a wannan shirka tana ba da mamaki me ita kanshi in ya zo sai ya yi mamaki kai kaga abin nan wanda da ina ma shakka kar in taka shi ya kare ni biyar da yanzu ya yi karfi Allah ya yi hakan nan ne ya sanya su da kaɗan-kaɗan suna da rauni suna taruwa suna ƙaruwa suna ƙaruwa har suka yi ƙarhin da suka rika cin garuruwa da birane da ƙauyiyyuka har ya kai ga sarki tsakankaninka da musulmi ta hiyar wata guda idan aka yi zancen sayyidina muhammadu rasulullah wala sai gaban kafiri ya bani kafiri yana jin tsoron annabi tsakankanin shi wata guda kafin a aure nisan da ke tsakankanin sai ya kwana talatin amma wallahi in aka ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai gaban shi ya wani haka aka ce umar sai gaban kafiri ya wani haka aka ce wannan usman ko abubakar wallahi sai gaban kafiri ya wani Allah ke ce fasaka da sassawa ala zuki wannan ligiza fasaka da fasawa ala tukihi yu'jibu zurra ligiza bihim al-kuffar dan a fusatar da kafirai da su da muminai ne sahabban nan na manzon Allah Allah ya yi tattalin su ne dan a fusata kafirai da su wa min hadhihi al-aya a wannan aya ne in tazi a imamu malik rahimahullahu ta'ala imamu malik ya zaro wani hukunci bi takafirin rawafida ya kafirta masu aƙida shi'a suwa ne ne masu aƙida rawafida 'yan shi'a alladina ya bugudu na sahaba radiyallahu anhum wanda suke ƙin sahabbai Allah yarda da su qala itaji annahum domin su sahabbai Allah ya yi su ne ligizunahum Dan ya bayar da haushi da su wa man gaza sahabati duk wanda ya yi hausin sahabbai radiyallahu anhum Allah da da su fa huwa kafirun li hadhihi al-aya shi ya kafirta ne da nassin wannan aya wa wafiqahu ta'ifatun min al-ulama'i haka kuma Imam Malik sauran malamai sun mushi mawafiqa sun ce wannan fatawa ta shi gaskiya ne duk wanda ya ƙi sahabbai kafiri ne an gane ko wal ahadithu fi fadl sahaba kuma hadisai da suka zo a cikin falalar sahabbai radiyallahu anhum wanda yake Allah ya yarda su wanda Allah ya ce a yarda da su ga su da falala suna da yawa ba wai yan kaɗan bane sai dai a kasu dan buga misali kaɗan daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ta subu a sahabi kar ku zagi sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah da rayuwa ta take hannun shi law anna ahadakum inda ɗaya daga cikin ku mutane an faqa misla uhudin zahaban yana da zinaran da ya kai girman dutsen uhud dutsen uhud kuma tsawon shi kilomita bakwai ne kilometer bakwai na dutse ga kaga nauyin shi tsawon shi gaba sama nawa ne kusan metu ko metar ɗari tara kaga dogo ne ko to sai manzo Allah ce idan da duk za a maida maka shi zinare kuma sai ka bada shi fi sabilin da'i ma adraka muddati ahad mudda ahadihim wala nasibu wallahi sa'in gero sa'in alkama me sa'i zakkan alkama da sahabi ya bada kai kuma sai ka dauki dutsen Uhud kamar girman shi kuma zinare ka bada to da Allah sa'i nawa zai zai sai zakka nawa zai sai to wallahi wancan zakkan na sahabin annabi ya ina kalada a wurin Allah kuma Allah ma ya faɗi a cikin alqur'ani yana cewa la yastawi minkum man la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك در... أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى الله ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatah min qabl al-fatah ko wa qatal wanda kafin fatahin makka yau shi ya ciyar da dukiyarsa ma'ana ya yi imani da annabi tun kafin wannan fatahin yanzu sulhun nan kan bayan shi kai ka musulunta shi kuma ya musulunta da shi aka wannan sulhun to wanda zai zo daga bayansu ko da sahabin annabi ne ba wanda ba sahabin ba ba a daidaita shi da waɗancan sahabban da su suka fara yin imani Allah ki ta ulaika a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu waɗancan sahabban su ne masu girman daraja in ka kwatanta da wanda suka zo daga bayansu suka ciyar suka yaki fi sabilillah sai dai wa kullum wa'adallahu husna kowanne daga cikin musulmi Allah mashi alƙawarin aljanna amma aljanna ba ɗaya ba ce aljanna da za a sa sahabbai ba da za a yi a kwatanta ta da aljanna ka to mutanen da Allah ya ce ko kana da imani baka kai su ba daraja ta kakama kai za ka ce ma yanzu su suka ji kowa ma zama lalatattu bari ma ka kafirta suka ce ba su da imani kai kana ganin kama shi su imani wani irin firka da warwara suka ce ma alkur'ani an gane ko don haka sai allah ke cewa wa'adallahu alladhina amanu minhum Allah ya yi alkawali ga wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai minhum daga cikinsu magafiratan Allah zai gafarta musu li zunubihim ga dukkanin zunuban suka yi ada kafin musulunta Allah zai yaye shi wa ajaran azima Allah ya musu alkawalin lada mai girma shine sawaban jazilan shine sakamako mai yawa mai albarka wa rizqan kariman da arziki mai yawa wa adallahu wa adallahi haqqun alqawlin Allah gaskiya ne kuma wala yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah bai saba alqawlin shi kuma wa man asdaqu min Allahi hadisa wa man asdaqu min Allahi qila babu wanda kai Allah gaskiyar alqawli babu wanda kai Allah wato gaskiyar magana Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi kuma gashi mun zo karshen wannan sura idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe lafiya za mu tashi a farkon suratul hujurati Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muka fi a wannan sura ya ba mu ikon aiki da shi na hani Allah ka ba mu ikon haduwa ubangiji sura da za mu shiga ta gaba Allah ka fahimtar da mu ita ka ganar da mu komai na cikinta daidai ka ba mu ikon aiki da shi abinda aka hana a cikinta ka ba mu ikon hannuwa daga gare shi ya Allah muna neman gafara ka ka gafarta mana ka sa mu cika da imani ka ji kanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka sanya albarka ga rayuwar mu ya Allah akwai wata baiwar Allah makwabciyar mu ne nan daga bayan wannan wannan gidan mai na total duk sanda kaga an yi azumi na tsawuyi a nan da muke karatu za ka ga ana yawan kawo wasu ababen shan ruwa nan wani lokaci za ka ga an kawo da jajar wani lokaci za ka ga an kawo farfesu wani lokaci za ka ga an kawo salin abubuwa iri to sai wannan baiwar allah take ɗaukar nauyin wannan abin to akwai yar uwarta allah ya mata rasuwa yanzu nan ne aka yi jana'izarta tana neman wannan al'umma da muka haɗu wannan wuri mu sa wannan yan uwa ta ta a cikin addu'a Allah ya kanta Allah gafarta mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وآفيها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب كما انك الصوب لم يكن من الجنة اللهم إن كانت مهزنة فزدها في إحسانها وإن كانت مسيئة فزاوت عن عن سيئتها برحمتك يا إله الأولين والآخرين ربنا لا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲအာနိ အာနိမရအာနိမရ